الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن سار سيرهم وانتهز نهجهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله يومنا أنا جمعة شاكر دوات رمضان هجرة تبودية تريد أن أبين نجر وأن هذه يدي لعشرين ترى دوات غوث ميلادية دوبي لعشرين دا هون زام السجبة تفسير بالغدم من آية الأكثر وما لبسينا أولئك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
نعم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ونعم أجر العاملين الله أكبر الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك ma'ana waɗannan mutane almausufu na bima zikira waɗanda aka sifanta su da irin sifofin da aka ambata a baya cewa suna da takawa suna ciyar da dukiyarsu a cikin ɗa'a ga Allah cikin yalwa da talauci suna haƙuri idan musiba ta same su suna haɗiye fushi suna yi wa mutane afuwa suna kyautatawa har ya zuwa ƙarshen sifofi to jaza'uhum min rabbihim ko jaza'uhum maghfiratun min rabbihim sakamakon su da Allah zai musu ranar lahira shine za su samu gafara daga ubangiji subhanallah alura ayyukan alhairi aka faɗa amma sai da kuma aka ce sakamakon su shine gafara wannan jimar cewa in ba dan gafaran nan ba da ba za su kai labari ba wallahi da haka abuwan nan ta ubangiji da gafara ta ita ce take yalwata dukkan halitta ba wani ba wani da in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye wanda aikin shi zunzuru su zai shigar da shi aljanna babu shi sabai suka ce ko da kai ya rasulullah ce ko da ni kuwa sai dai idan Allah ta'ala ya lullube ni da rahamarsa da ainihin falalarsa da aka sakamakon tsoron ubangiji shine gafara daga ubangijinsu yi masu gafara ya yafe masu to in ya yafe masu to daga nan kuma wajen za su da kuma aljannatai aljanna a hadisin bukhari an ce tana da kofofi guda takwas fil jannati samaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun aljanna a cikin ta akwai kofofi guda takwas nan nan nan har hadisi na manzo alaihi salatu wassalam yana cewa idan mutum ya gama alwala ya ce ya daga hannu ya ashhadu an la ilaha illallah wa la la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iyana a wata ruwa yana zuwa da ziyara allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ya kalli sama ya faɗa haka to ranar lahira za a kira shi daga kofofin aljanna ya shiga duk wanda ya ga dama to akwai hadisin da ma'aikin ke cewa sai na abubakar cewar akwai kofofin aljanna din nan wani mai yawaita nafilfili za a kira shi ta hanyar nafilfili mai yawaita kaza haka haka sai sai na abubakar ya ta rasulullah ai ma ana man bi iya min jami'i hadhihi al-abwab min duna ai ina ganin wanda ya gwangwaje shi ne wanda aka kira shi ta dukkan kofofi guda takwas na biya cika bangaren nafilfili an kira shi da shi ya zai shi yana yi bangaren sadakoki yana yi jiki an kira shi haka bangaren azumi an kira shi na nafila yana yi ya ce tuni ina ganin wannan shi ne kai wata matsala ta ko ina ya ce sai matsayin na abu kai ce a sai manzo Allah ya ce ai ina fatan ma kai kana da cikin su wanda za a kira sani za ka da aljannatai tajririn ta ta al-anhar wanda koramu guda hudu wanda aka faɗa cikin suratul Muhammad ko suratul Qital suna gudana ta karkashi malaman tafsiri sun ce gudanar da suke ba sa lalata shimfiɗa ba sa duka Allah ta'ala ya ce khalidina fiha sannan masu dawwama ne a cikin wannan aljanna din ai muqaddarina fiha al-qulub za a kaddara musu dawwama ba za su taba fita cikin wannan ni'ima Allah ka sa mana cikin wannan sai Allah ta'ala ya yabe su ya ce wa ni'ma ajrul amilin kai madalla dama ni'ima tana da fi'ilul madani fi'ili ne amma na yabo duk inda ka ji ni'ima to yabo ake yi. madalla da ladan nan na masu aiki kaga ashe sai an yi aiki kenan ko ko an yi aikin ko ba aikin ne ke sa a shiga aljanna ba zan zuwa sai dai rahama Allah da faradarsa to Allah ka ba mu faradarsa rahama ka da faradarsa na'am karkarata فخلت من قبلهم سنن فسيروا في الأرض فانظروا
na'am فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
Allahu akbar Allah ta'ala ce kada salat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin wannan Allah ta'ala yana yin takliya da ban hakuri game da sahabbai kan abin da ya same su ranar Uhud cewa su yi hakuri wannan kafirai duk ko da ake ganin kamar sun ci galaba a zahiri to talala Allah yake yi musu zai halakar da su shi ne kisa karkarar min kaulikun sunan ai hanyoyin da muka bibiyar da kafirai na halakarwa sai mun biyar da su daɗi mun mun dan jinkirta masa azaba sun gwangwaje sun yi iskilancin da zai ga dama to ai wannan hanyoyin da muka bi da su ya riga ta riga ta wuce min kaulikun kafin da yadda aka yi ma adawa da samudawa da kaumu nuhin da kaumu nuhin da kaumu salih da sauransu ka gani basiru fil ardi da haka ku yi tafiya a ban kasa yin tafiya a ban kasa yana kawo tajriba da gogewa har gobe duk wanda zai rika yawo wajen neman wani abu ko karatu ne da wanda ya same shi a inda yake akwai bambanci wanda ya yawo wajen neman karatu zai samu gogewa abin da yake tunanin ya fi karfin shi zai abin zai iya yin karfinsa wanda bai isa ya wulakanta ka bai na a garin ku ne a can sai ya ma dukan tsayama to da haka mutum na gogewa ya san rayuwa ya san yau da gobe ya samu wato tajriba ta rayuwa da gogewa fasiru fil ard ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kayfa kana aqibat al mukazzibin sai ku duba ku ga yaya karshen masu karyata manzannin Allah ya kasance dukkan su bayan sun sha ni'ima sun yi duk abin da za su yi da kangara Allah ya jinkirta musu kowanne ne daga baya ya tarkace su mu ɗauki samulawa ba irin izgirin da mutum annabi salihu ba har da su da adawa har maganar ƙarfi suke suna sa ka ce abi Allah wai wa fi mu ƙarfi ne ko musamman adawa man ataddu min na quwwa wane ne yafi mu tsananin ƙarfi da Allah da iska ta sako Allah ta'ala ya ce muka sako iska mai ƙarfi sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ya hora wannan iska kwana bakwai an gane ko dare takwas da wuni bakwai a tsere ba ka tsota ta babballa gabobinsu suka rahe da kawai hannu yana yawo a sama tsarkeken hannu na basamu ne ko na mai hude na na na adawa kai yana yawo kuma Allah ta'ala a haka an babballa su amma ya basu da rayuwarsu dan dandarin kula sai da suke wannan kwana takwas suna shan wahala sannan Allah ya halaka da su da haka ku duba ku ga yaya karshen masu karyatar da mu ya zanto ba wanda karshen su yake saboda haka su ma kafiran makka din nan karo suka bar sun ci galaba a ulu ta lala nake masu karshe ba za su ji da dadi ba to ranar ranar ku da aka da Allah ta'ala ya ba manzansa galaba a makkan gaba ɗaya ba lokaci ɗaya zai cinye ta ba har Hassan bin Sabit yana cewa kallu بل الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مكيله سيكسوا ويذهل الخليل ويذهل ويذهل الخليل عن خليل واتو يا كو يا ان كافرين wannan masu shakiyancin nan ba gashi an ci galaba a kan gashi nan sun yi lakwas sai ku kauce ku ba manzan Allah hanya zai a yau za mu maku shegen duka mu fatattake ku akan littafin da Allah ya sauka ga manzan Allah kuma duka wanda zai iya gusar da kai daga gurin kwanciyarsa ma'ana wanda za mu iya kan mutum har yanzu a ƙarshen baiti da haka Allah ta'ala shi ma ya nuna wa manzo Allah wannan rana har shi ya shigo maka yana cewa alhamdulillah wa adamu hazama al-ahzab wa adamu ko kuma yake nasaratun damu wa hazama al-ahzab wa adamu kaga alƙawari ya tsaka da ka farzo mu kai baka na aiki ba ka zubin haza bayanun dinnan هذا بيان للناس وهدى وموعظة tun tun tun tun للمتقين tun tun abu gyara shi هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين Allah ta'ala ce haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin haza shi wannan alqur'anin nan da Allah ya saukar maka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bayanun linnas bayani ne filla filla ga mutane babu abin da Allah bai kawo shi a qur'ani ba sai dai in idan mutum ilimin shi bai kai yadda zai gano shi ba komai idan na ce komai kuma ina nufin komai ban tsira komai ba har kome ma amma in gaya wa masu bincike akwai wani littafi mai suna mutabaqatul ikhtiraat al-asriyya bima akhbara bihi sayyid al-bariyya idan kai ɗalibi ne mai iya ɗaukar littafi ka duba ka yi bincike za ka ga yadda hatta tarkon din nan da wannan irin su kayayyakin nan na irin na kira ana ganin musu irin su video call ba da, da maganar zuwan na'urorin zamani da babura da mashina da jiragen ruwa da na sama ko ina ba wanda Allah ta'ala bai ishara da ramzin zuwan sa a cikin alqur'ani da ga shi qur'ani bayanul linnasi ne bayani ne ga mutane kaga ba a ce lil mu'mini da bakare ga mutane akwai wani shek umar sani fage ya ce wani dakta ah, dakta ne wanda ya shafi ah, ilimin likitanci ya ya shiga dogon bincike yana ta kokarin gano wasu al'amura bai gano ba sai ya fito ya ji wani kawai ɗalibi yana karanta hal ata ala al-insan hinun min al-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj to da ke balarabe wannan kalmar ta amsha ita ce ta ta kauda mai duk wani rikicin da ya gaza ganowa tsawon lokaci da ya shiga cikin mulki ita to ai ba ma abin nan gon Allah ya faɗi kawai dugon mani ne wanda Allah ta'ala ya zurta shi ya gawar ya su baka iya gano wannan da wannan idan ya haɗe su shine min nutfatin amshajin wanda mun gauraya su mun cudan ya su tsakanin mani ita ya mace da ta namiji ga Qur'ani bayanun linnas bayani na shari'a bayani na hakika bayani na rayuwa bayani na tattalin arziki bayani na mu'amala bayani na dukkan wata mafita a rayuwa da ta duniya da ta lahira bayani ne ga mutane wa huda yana da mutum ya kyale shi to wannan wa hudan kuma shari'a ne ga wanda ya riko da shi amma dan ko qur'ani ko ka haddace qur'ani idan baka yi aiki da shi ba ba zai zama maka shari'a ba sai ka yi aiki da shi man ja'alahu amamahu qadahu ila aljanna inda manzo Allah wanda ya sanya alqur'ani a gaban sa ya zama mashi dan jagora zai ga har zuwa aljanna Allah ke mana haka amma wa man ja'a wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila an-nar wanda ya sanya alqur'ani a bayan bayan sa ya kyala qur'ani ba ruwan shi da yadda qur'ani ya ce ayi shi kuma wannan qur'anin zai tasake yasa har ya zuwa wuta Allah ya tsare shi za ka shirya ne amma fa ga wanda ya rike shi wa mau'izatun lil muttaqin sannan wa'azi ne amma ga masu jin tsoron Allah duk wanda za a karanta mai Qur'ani ya fi shi bai ƙara wani imani ba wallahi wallahi wallahi ya tare ya ya shafi imanin ai Allah ta'ala ya ce munafiqai ne cewa za ka ji suna cewa junan su idan aka saukar da sura ta Qur'ani ayyukum zadatu hadhihi imana waya cikin Qur'an Allah wai wannan ta ƙara ne imani ni ban ji komai ba me Allah ya nada musu martani ya ce fa amman ladina amanu fa zadatuhum imana amma masu imani su kan ta ƙara musu imani tabbas wa hum yastabshiru da haka cikin almuttaqina sunan da Allah ta'ala ya ce wa'azi ne gare su sai da na Umar dan Khattab Allah ya ƙara mashi yadda wata rana ya fito wannan bayani yana cikin littafin al-khulafa ar-rashidun na Dr. Mustafa Murad ya fito yana rangadi sai ya zo ne karatu yana karanta bismillahir rahmanir rahim wa tur wa kitabin mastur fi rafin mansur wal bait al ma'mur was saqf al marfu' wal bahr al mafzur inna azab rabbika lawaqi ma lahu min dafi an ce faraba rabwatan ija minha shahara sai na umar da ya ji ana karanta waɗannan ayoyi da narfan azabar da suka kunsa sai ga shi jikin shi ya rikirkice sai da aka rika gaida shi bai da lafiya tsawon wata guda kaga wa'azi ne amma da muttaqina ga masu jin tsoron Allah wanda za a karanta da shi salam kamar yadda na faɗa da zuwa lahi mutum ya sadi imanin sa akwai matsala ai ko batir ne in ka taba ka taba amma da an sa a waya da an kira mutum da sai ya mutu me yake gudawa ya mutu ne wannan batir a nemo wani to shi ma mutum in ya ji zuciyar shi ta zamto wato babu wani tasiri da qur'ani ke mata su akwai matsala wala tahinu
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
Allahu akbar Allah ta'ala ce wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin duk dai kan maganar yakin Uhud da wannan ibtila'i da Allah ta'ala ya zarafi mu'mine da shi dan kuma ya fitar da wasu abubuwan da ayoyin gaba za su faɗa wala tahinu kada ku rika jin tsoro ko da wannan abin ya faru kada ku sake ku ji tsoro ai zarimi idan ya idan ya fuskanci abu ya san cewa abin nan abu ne mai kyau to ko ya nasara ko bai nasara ba ba zai daina neman wannan abun ba mutum ya saba gaya wa zuciyar shi haka in dai na tashi ina neman wani abu na alkhairi ko ban yi nasara ba sai na sake muhawala sai na sake gwadawa a karo na gaba ina ba ta an gano wannan to a yasa Allah ta'ala ce wala ta yi kar ku ji tsoro kar ku ji tsoron kafirai ko nan gaba ka ce a fito ku yi zo kawai kai tsaye wala tazanu sannan kuma kada ku yi bakin ciki akan hazima da tarwatsewa da ta same ku a ranar Uhud din kar ku yi bakin ciki alhairi ne duk wanda aka kace gaba ɗaya menene ne aljanna suka tafi to sharri ne wannan to ku daina bakin ciki da Allah yasa ma a mahaifin Jabiru Abdullahi Al-Ansari da Allah ta'ala ya ba shi dama ya ce ya faɗi sako a faɗa wa 'yan duniya ai sai Allah ya ce wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min qalbihim min Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun so babu wani tsoro gare su ba za su bakin ciki ba idan suka mutu a cikin wannan mataki wa antum al'alaw ku dinnan ku ne madaukaka in kuntum mu'mini inda ku kasance masu imani ne da maganar Allah to malamai kuma masu kallo da tabaran nesa sun ce Allah ta'ala ya faɗa wasu abubuwa guda biyu wanda kuma suna daga cikin manyan asbabu na cin nasara kuma ko kai yanzu ka gwada duk abin da kake nema kar ka tsoro kuma kar ka bakin ciki idan ka zama kana nema ka rasa abu ci gaba da nema kawai insha Allah sai Allah ya baka abu amma wani da ka fara sai zuciyar ka sai ta gwada wa ba ma zan samu ba shikenan sai sai kuma kai rauni shikenan sai wani ya zo ya wuce ka amma yau yadda wani malami ya ce da mutum zai zanto himmarsa akwai wani malami babba ana ce mashi Muhammad ibn al-Hasan yana da littattafai mai yawa yace da himmar mutum za ta kudurta mai zan iya haddasa waɗannan littattafan kuma ya dage sosai yace insha Allah sai ya haddace mafi yawa daga tafan ko kuma ya haddace rai kuna da haddace daga ba to amma ko in yana ganin ai tun farko ba za ka yi ba zai iya ba ba zai iya ba wayo kuma sannan jama'a kar ka sake an ce kai abota da mutumin kullun da yake gudawa ba za ka iya kaza ba ba za ka iya kaza ba a wannan zai lalata rayuwarka ne a banza a wuri kai abota da mutumin da kullun zai in ka dauko abu zai iya ganin cewa za ka iya ya karfafe ka ya shadda'a ka to da irin waɗannan abokan ake cin nasara a rayuwa ba wanda da ka dauko ta kaiwa ne yoshi kaga tana da ya fara fige ma gwiwa yaushe za ka iya shi kenan da zuciya ta ɗauka ba za ka iya ba shi kenan kuma da ka wala ta himu wala ta hazanu wa an tubul a'launa in kuntum mu'minin a nan gurin akwai wani labari da na taɓa samu cewar wani daga cikin masu neman alfa'ani mai girma ya nemi hadda ya yi duk iya bakin kokarin shi don ya same ta ya yi sauka ta tilawa da yawa amma hadda ta ke zama ya ga dai gashi yan shekaru sun data bar zai a koma gida kuma a haƙura a hanyar tafiyarsa gida sai ga wata rijiya duk ana ta jan ruwa a cikinta ana ta jan ruwa a cikinta an gane ko hamma itacen da ake jan ruwa jikinsu duk sun rana ke wasu kuma duk sun sun ainihin wannan sun babban wani har ya dace sai ka bai ta tsohuwa ya ce ne cewa ruwa wannan nagar ta duk sun yayyanke ta ce yaro yau da gobe da ake taza ana taza ana taza shi yasa ta koma haka da tsoro ya ɗauki wannan darasi ya je yana huta sai ga wani kiyashi yana ta tura wani abu in ya tura ya tura sai ya gara haka haka har dai wata turawa da ya sai ya samu ya mulkina abin zuwa rayu ita to waɗannan ya samu darasi guda biyu bari ya koma makaranta kawai ya koma makaranta kuma sai da Allah ya bashi alqur'ani ya rubuta qur'ani ya kware ya zama gwani a cikin alqur'ani kaga ashe ba da ka fara kawai ko me ma da ka fara kawai kace ai na shikenan ba zan iya maka bari ba a haka duk mai son ya ci nasara ba haka zai ba wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa kar ku ji tsoro kar ku yi baki ciki in kun ga wani alama ta rashin nasara ku ci gaba kawai ku ne sama sai kun ci nasara an gane ko in yanku kun karo إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله na'am وتلك الأيام نداولها بين الناس na'am وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء na'am والله لا يحب الظالمين Allahu akbar Allah ta'ala ce in yamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mithlu wa tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu ko minkum wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ta'ala ya ce kar ku damu ya ku sahabban manzo Allah duk wannan yana daga cikin jeri na ayoyin da Allah ya saukar kan maganar Uhud yana lallashin sahabbai in yamsaskum karhun idan rauni ko minki ko wata wahala ta shafe ku a ranar yakin Uhud to faqad massal qauma qarhum mislu to ai su ma rauni ko minki ko wahala ta shafi kafirai din daidai irin wata ta shafe ku su kuma a ranar Badar ba ga shi sun yi to Uhud ba sun sha wahala a badar amma ba gashi sun zo gudu ba da haka kuma dan kun sha wahala a gudu nan gaban an sai ku fito ku fito kawai ina fata an gane wannan bakar masar kuma karfin mislu to wannan kuma yana daga ka rika lura da mutane wanda suka ci nasara a rayuwarsu sai ka rika kwaikwayar su ka daina rika kallon almunhazimi irin mutumin da bai nasara ba ya hakura ya kyale wannan mai da su fi zawayar ihmal san gefe guda karkata cikin batinsa wa'anda suka yi nasara a rayuwa su za su zama maka madubi ka ci gaba da mai da hankali a kowane bangare kake kuma da haka Allah ta'ala ce idan ma har kuna jin wani rauni ya same ku su ma irin wannan ya same su ga kuma sun zo sun ci gaba da haka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waɗannan kwanaki da kuke gani na cin nasara da aka san haka muna jujjuya su ne tsakanin mutane wannan hikimar Allah haka ta hukunta ba za a ce kullum musulmi suke da nasara dan aka haka ba za a gane mu'minai na gaskiya da munafikai ba ba kuma za a ce kullum kafirai ke da nasara ba dai idan ana haka za a samu shubha ga masu raunin imani su ki tabbata to muna jujjuya shi ne tsakanin mutane wata rana kamar yadda Abu Sufyan ya faɗa a lokacin da Herakal yake tambayar shi kaifal harbu bainakum idan kuna yaki da shi Muhammad yaya yana tambayar shi ya gane hujjojin annabta a kasar Rum sai ki ce al harbu bainana wa bainahu sijalun yawmun lana wa yawmun alaina idan muna yaki da Muhammadu kamar awon guga ne wata ranar mai nasara wata ranar mai nasara kawai da haka Allah ta'ala ya ce wa tilkal ayyamun dawil ha bainan nas wal ya'lam Allahu alladhina amanu kuma Allah ta'ala ya sa yakin ya kare ne domin ya bayyana wa duniya masu imani na gaskiya an gane ko domin ai an yada cewa manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai muna bakin da in kana Muhammadin tsarkutila farju ila dini abaikum idan Muhammad an kashe shi a koma addinin yayi da kakanni a ji a ba kure sha hakuri kawai shi kenan an watsar da addini kuma wannan yana shiga masallaci yana sallah fa wannan magana kaga munafici wani kuma irin su Mus'ab bin Umayr da aka ce an kashe manzo Allah yace in kana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qad qutila fala naf'al al-hayati ba'dahu qumu nuqtan ala ma qutila fihi rasulullah abu alaihi rasulullah yace in dai da gaske ne an kashe manzon Allah to me amfanin rayuwa kuma bayan shi yace ku taso a kashe mu mu ma akan abin da aka kashe manzon Allah a kai to inda yakin bai kare ba za a sami irin wannan ba za a sami irin wannan ba. har ma a can gaba da Allah ta'ala yake cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a can gaba sai na wata yace wannan magana ba dan Allah ne ba sai ta ba gaskiya da ba zai gamsu ba zai yadda ba shi a tunanin shi a imanin shi to yanzu a cikin wanda muka biyo manzo Allah yakin nan har akwai wanda shi yana so shi dan duniya ya biyo yana mamaki amma to tunda Allah ya faɗa masa nan halitta shi haka ne da haka wa yatta kana minkum shuhada kuma domin Allah ya rike shahidai a cikin ku a samu shahidai da yawa wanda dama suna ta burin su samu shahada to ga tana an samu dole wallahu yuhibbu as-sabirin haka ne ko wallahu la yuhibbu zalimin ko haka ne Allah ta'ala baya san azzalimanta ko da kuka kamar ya ba su nasara ta lalace baya kaunar su ko kaza ku din da mu'minan ku yake so Allah ya samu dace وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله أكبر cikin ahadaf na wannan yaƙi na Uhud ga lamun ta'alim ko wata ce lamu kai duk suna bari wal yumahhisan dama yana yin nasaba da fi'li mudari ko bi an mudmaratan jawazan aw wujuban na'am wani fadi ma maza baki lamu ta'ali ko lamu kai yansibu al-fi'l al-mudari bi an mudmaratan wujuban aw jawazan wujuban to maza baki ya fada don gurin jawazan eh ita kadai ce ke zawa ga duk sauran na labul zuhud da ba da hatta da ba da au bi ma'ana ila au illa duk wannan wujuban ne shi amma wannan jawazan ne da haka sai a tilbar duba da tafai da kyau an gane ko walima shi sallahu alladhina amanu Allah ya yi haka ne domin ya tsarkake masu imani ka san wahala tana sanya mutum ya ƙara ƙarfafa abin da yake a kai duk abin da ka yi shi in kana shan wahala a kan shi to kana ƙara riƙe shi da kyau ka ƙara sanin muhimmancinsa bayan sa duk waɗanda ko dukiya ce wanda ya neme sa da guminsa ya fi sanin daɗinsa da riƙe da bin sa a hankali wanda ko aka mai garin ta gata nan rigiza ta gaban na kuwa bai san darajar ta ba har sai ta ƙare sannan ya shiga halin haruna ya kuma to Allah ya haka ne don ya tsarkake masu imani su gane addinin nan addini ne na gwagwarmaya kuma al-Imam al-Ghazali cikin Qutul Qulub littafin sa ne na tasawuf yace daga cikin lamarin Allah ba ne iya ba ne iya yin da sai dai zari yace har jihadi ana iya samu wanda zai je ba zari ba ne yaje jihadi ya dan taba abin da ya taba in ya ga abin da ya ruka yace amma daga ya mutum ya rike addinin Allah da kyau ya tsaya in abin ne na gaskiya ka rike ko mutane ba za su fahimce ka ba ko za su ce ka bar hanya ko waye rike da kyau yace wannan sai jarumi ne wani maganar mutane tana aikin zane fa manhaji maganar mutane kawai to su ake mutum musamman mai kira zuwa ga Allah ya zama jarumi ba ruwanka da neman yardar mutane in kana za ka faɗi ƙara Allah ƙara Rasulullah ka kalli Allah kawai wani malami ya ce kuma ka kalli aljanna da wuta amma mutane masu sauraron ka ko su ji daɗi ko ka su ji daɗi ko su ga ka faranta masu kar ka sa wannan a gaban ka in ka sa wannan a gaban ka to ra'ayinka su za ka rike shi shi ko Allah ta'ala ya ce wa in tudi aktsara man fil ardi me yudilluka an sabilillah in ka biyo wa mafi yawancin mutanen da ke zaune a duniyar nan za su baddar da kai ne daga hanyar Allah domin in yattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrujun zuwa karshe da haka Allah yayi ne dan ya tsarkake masu imani wa yamhaqa al-kafirin kuma domin ya shafe ya halakar da kafirai ya shafe su gaba daya domin idan kafiri ya tsara kaga zai rubu kenan ko in ya rubu karshen da ya mutu akan kafirci kaga an halakar da shi Allah ya kare mu da kalala am hasibtu
am hasibtu an tadkhulul jannah na'am ولما يعلم الله الذين آمنوا
na'am أم حسبتم أن تدخلوا الجنة na'am ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويتخذ منكم ha minkum kawai ya alama sajiri ko na kare shi ma wato Allah ta'ala ce am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin to ni kan dai na kai ta daidai ko to alhamdulillah alhamdulillah Ah, Allah ta'ala ce am hasibtum me dalalai ne yace bal am din nan ma'anarta bal ba haka ba am hasibtum kai ba haka ba ku dai kun yi zaton an tadkhulul janna kawai za ku sai sadada ku shige aljanna kawai walan ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum kuma Allah bai a ce Allah bai bayyana da masu imani na gaskiya wanda suke jihadi ba a cikin ku wa ya'lamu as-sabiri bai bayyana da masu hakuri na gaskiya ba to ba zai yiwu ba dole sai an an an murza gada ake gane tana da mai ko yawwa sai an murza amma har so ba za a gane ba ya ba za a gane wanda ta yi wata mai ba to sai an shiga irin wannan dagaggakin sannan za a gane masu imani na gaskiya ai ko kai ne yanzu in Allah ya baka wadata ba za ka gane masoyinka na gaskiya ba sai ran da ka rasa ta kula to a lokacin za ka gane suwaye abokai na gaskiya suwaye kuma ƙarya ne wannan wadata suka biyo to shi ma manzo Allah in ji ana bin shi a ta nasara badar kawai ai ba za a gane masu imani da gaskiya ba to gara a yi uhudu a dan yin da ga ga abin kamar ma yana ne ba ya kare ya lalace to annabi za a gane suwaye na gaskiya din Allah ta'ala ka sa musu jaraba a wai alamar sami don wannan ilimin ba wai shi Allah ya riga ya sani shi yasa malaman tafsiri za ka ce Allah ya sani ya sani ana nufin Allah ya bayyana ilmu zuhuri ilimi ne na ya bayyana wa duniya ta gane ai shi ya riga ya sani shi Allah ta'ala ai ala ya alau man khalaqa wai yanzu wanda ya halitta ne bai san halin da take suke ba wanda shi ya halitta da haka Allah shine dalilin da yasa yake haka wala farkon yau ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه na'am فقد رأيتموه وأنتم تنظرون Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wala qad kuntum tamannawna al-maut ai ku sahabbai hakika kaga ga labu ko littaki ga kad littaki duk ta shiga cikin a fi'ili mudari dan ai bayanin baya wala qad kuntum jikin kai fi'ili ma bi hakika kun kasance tamannawna al-mauta kun rika yin gurin mutuwa wurin da aka je a yakin badar ba da su ba sun rika gurin ina ma sun je badar sun yi shahada a can to dan kuma kun samu a uhudu to zamu ne kuma za su yi min qabla an tarqawa kafin ku kai ga haduwa da ita mutuwa din a uhudu fa qadar aiku ga shi hakika kun ga sababban mutuwa shine yadda yaki ya kare mu wa antum tanzurun kuna ganin iri iri har ta kai ga sahabbai sun sun ruga wani ya zo ya samu wani yana yana taso da sai na mutum wai ai yayi kaza ranar Uhud baya ya ruga wane ne wane ne yace wai ikon Allah to Allah ta'ala yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna man tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu Allah ya ce ya ce kai dan gidan waye da zaka ci ba za ka yaje ba kana hakana sunan waye shi Allah ya ce ya ya ce ko kai kuma kana tare maganar har kana aibanta ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah da wannan abin da Allah ya ce ya ya ce mashi to Allah ta'ala ya sa mu da ganin girman sahabban manzo Allah ai ko mutum ne in ba ka ganin girman abokan baban ka kai dan banza ne kuwa Allah kuwa a ce wannan abokin baban ka ne amma da shi da da shi da banza uwa dai uba dai kai sa kare ba yaran kirki bane inda yaran kirki ne manzo Allah ya ce idan mutum ya rasu biyayya da zai ma iyayen shi akwai abubuwa guda biyar to cikin biyar din akwai girmama abokan iyayensa akwai shi a ciki آه وأنتم تنظرون وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل نعم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم نعم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نعم وسيجزي الله الشاكرين
Allahu Akbar wannan aya kamar yadda na faɗa ɗazu to tana da sababin sauka lokacin da aka yaƙi hudu ana cewa an kashe manzon Allah abin da ya faru ɗan can ya faru wanda ba a na maimaita shi ba wasu sun ce a koma iyaye addinin iyaye da kakanni wasu sun ce a tashi a yi jihadi har a mutu kan abin da manzon Allah shi ma yi wa faci sai Allah ta'ala zai saukar da wata ka'ida ta tauhidi babba za a gane cewa fa duk abin halitta kowa sai ya rasu ya mutu ko manzon Allah na ba shi ake bauta mawa Allah ake bauta mawa da haka ko da an kashe manzo alaihi salatu wassalam Allah ai yana nan shi da haka me zai sa a bar addini to ya Allah ya saukar da wa ma Muhammadun illa rasulun sunan nan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a guri guri yanzu a Qur'ani ko ina tunanin wannan shine na farko wa ma Muhammadun ko akwai ma kana Muhammadun akwai ala Muhammadin akwai Muhammadun rasulullah guri hudun nan kuma a zahiri ma za a ga shi kanshi sunan harafi hudu yake da shi a zahiri an gane ko wa ma muhammadin illa rasulun kuma duk inda za a ambaci sunan zalla sai kaga an kawo maganar manzanci wa ma muhammadin illa rasulun ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah ko sannan kuma me wa amanu bima nuzila wa bima nuzila ala muhammadin maganar risalati sai kuma wancan nan cikin suratul fatih kaga muhammadur rasulullah ne to ma muhammad illa rasulun ai muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi dinnan ai manzo ne na Allah ba wani abu bane abun bauta ko a ce shi ne Allah shi ba wani abu bane fate manzo ne na Allah kuma karkarat min qablihi rusul manzanni da dama sun riga sun wuce kafin sa bal shine ma na karshe a cikin su duk sun riga sun yi wa fati sun bar duniya to dan me za ku ji abin gingirangin da an ce ya bar duniya a fa in mata yanzu idan ya yi wa fati kamar yadda in ajali ya zo ya wa fati ko da a gida ne au kutila ko kuma aka zo aka kashe shi in qalatu ala aqabikum ku yanzu sai ku zuya ku bar addinin ku kenan Allah ta'ala yana yin tsawa akan akan haka cewa ba haka za a yi ba wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya akan digadigansa ya koma addinin da ya baro na kafirci wai saboda an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai cuci Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirin da sannan Allah ta'ala zai zai sakanta wa masu godiya ga ni'imarsa ta hanyar tabbata akan addini ko da manzon Allah ya bar duniya ai kaga safiyar da manzon Allah alaihi salatu wasallam zai zai wafati ranar lahadi subhanallah ran litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijira tana da shekara ta sha ɗaya ai sallah asuba ba shi ya zata ba a ranar amma ana tada sallah dama labulan wannan kai tagar ɗakin na Aisha tana waje zan sai ya yaye labule sai ya leƙa annabi alaihi salatu wasallam yana kabar mishi yana dariya da ya leƙa ya ga an yi tsawo ba ta son abin da ya zo da shi gashi nan shi ya rana ya san zai zai ba duniya amma ga ainihin an ci gaba da ya fara sahabbai har suka gano har suka rubo wani annabi suna ganin kamar zai zai abin da zai zai zai fito ne sai annabi ya masa haka cewar a ci gaba kawai sai ya zage labulan daga nan ya je abin da bayan an gama sallah sai na abubakar ya je ya samu manzo Allah ya ga jikin shi yayi sauki sosai ya ce ya rasulullahi dama akwai matata wato bintu kharisa tana tan awali can ne can tunda na ga cikin ga yayi sauki kwana da kwanaki dama kwanan ta ne zuwa na hakura da zuwa wajen ta saboda yanayin jikin ka amma tunda na ga jikin ka yayi sauki amma izini zan je wajen ta yau manzo Allah ya ce an baka izini to ai fa tafiyar ta sai dai ya dawo ya iske Madina a rikitai da hanji manzo Allah ya bar duniya ya zo iske sai na Umar ya zara takobi yana ta kurari duk wanda yake ba annabi ya bar duniya shi sai ya kashe shi an aika mai ne kawai yadda aika annabi Musa ya kai miƙaci wai ga wasu sun gaza yin magana irin sai na Umar wasu suna ta kuka Madina ta rikice sai da na Abubakar shi mutum ne ma fa mai saurin kuka amma a ranar saboda wata irada ta Allah da kudura ta Allah sai sai Allah ta'ala ya dakar da zuciyar shi ya shiga wajen manzan Allah ya bude fuskarsa ya sumbanci manzan Allah ya ce ya rasulullahi ibta hayyar wa mayyit ya ce ya rasulullahi kana da kamshi kana da can gani lokacin da kake da rayuwa da bayan kai wa fashi sai ya zo ya daga murya ya ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ita duk wanda yake bautar shi saboda manzan Allah abinda a ibara take guda a kira to manzan Allah ya bar duniya in dan annabi kake yi kabai wa man kana abudullah fa inna Allah hayyun la yamut wanda kuma yake bauta dan Allah ne to Allah ai shi raye ne baya mutuwa sai karanto wannan ayar ma Muhammadu illa rasulun kada kada min qablihi rusul afa in mata an gaje ko aw qutilan qalabtu ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sai na umar yace wallahi kamar ban taba jin wannan aya sai ne ta kobi kawai ta fada daga hannuna shi annabi zai zai zai wafati kenan inda gashi Allah yana sa idan ma ya rasu ko yau ko kuma aka shi kenan sai ku bar addinin ku so da haka ba a taba samun ranar da sahabbai suka shiga rudani ba kamar ranar da manzon Allah ya bar duniya Anas ya ce wallahi ba mu binne jikin manzo Allah ba sai da muka ji rauni ya shige mu to mun san mun shiga matsala kawai yanzu to da ganin annabin ma kadai ba karamin alkhairi ne da muka ne muka ce wai yanzu annabi mun rihe shi da muka ji to mun shiga cikin rauni kawai ai ka ko wani babba ne in ka lura in babba ya kai babba a guri yanda ke shayar da al'umma abubuwa da yawa wani lokaci ko unguwa ya tafi ma sai ka ji kamar duk jikinka ya koma wani iri haka to ina ga manzon Allah Bilal yazo zai kira sallah ya fara yana zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah kawai sai numfashin shi yana ne ya dauki murya shi ta sarke ya rasa yadda zai yi wallahi kira sallah da bai kare tashi ba kenan yace ba zai iya kare kira sallah ba yace bayan an dana sayyidina Abubakar Halima manzo Allah yace shi dai abin izini zai tafi hududin Sham san yankin Sham ya ci gaba da tsaron iyaka ta musulmai sai na abu kare da shi ya zauna ya ta ko ko din kayan ta ne shi subhanallah ni ba wannan da ke maka kai hakuri Allah ya bada sa'a ka tafi kar ka dauko min abin da ni ba dan ba dan wannan gudun nake nake so ka tsaya to haka bila da yayi har sai da ya ya zama saboda shi ma ba gina timing kunci har sai da lokacin da yayi mafarkin manzo Allah manzo Allah ya ce ma hadhihi zakwatu ya bilal bilal wannan wani irin kaura cewa kai mana ne ka tafi ba ka dawo ka dawo wajen mu ba to ba bilal ya ya na doka ya taho madina kun san inda kawai rauda ya isa lokacin kiran sallah kawai sai daga murya aka ji muryar bilal sai da aka koma kamar ranar manzo Allah ya kara rasuwa saboda dama shi aiki ne ladarin manzo Allah to yana daga murya sai aka ji kamar annabi na nan alaihi salatu wassalam aka taru aka yi ta kuka aka yi ta kuka saboda wannan abin da ya faru saboda haka shi wa fatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yana cewa wato litu'izzil litu'izzal muslimin muslimina fi masaibihim almusibatu duk wata musiba da za ta samu musulmai idan suka tuno sun taɓa raka na a duniyar nan to ta zama masu ta'aziyya kan duk musibar za ta same su kuma ya ce hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum turadu a'malukum alayya a rayuwa ta alkhairi ne gare ku wafati na ma alkhairi ne gare ku yace domin ana gabatar man da ayyukan ku ina gani kuma ina nema muku gafara wa dan Allah to Allah ya saka wa manzon Allah Allah ya saka mashi mafificin abin da ya saka ma duk wani annabi daga al'ummarsa Allah ya bi mu karkashin tutarsa duniyan wa ukhra na'am آه وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا موسلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها نعم ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله أكبر الله تعالى يأتي ما درس موسلا إن كنت موسلا كيف لو كما هاو قريبا كتاوة الله تعالى يأتي وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين Allah ta'ala yake cewa wa ma kana nafsin an tamuta ai baya yiwuwa baya iya kasancewa ga wata rai an tamuta a ce ka mutu wannan an tamuta din nan shine fa'ilin kana dinta an gane ko shine fa'ilinsa ba zai taba yiwuwa ba ga wata rai ta mutu kawai illa bi idnillah sai da idnin Allah kitaban mu'azzala ko mu'attala wannan wani rubutu ne da Allah ya rubuta wanda ke da ajali baya jinkirtawa baya da kotuwa ba wanda zai mutu kwanan shi bai kare ba ba wanda kuma kwanan shi zai kare a ce ba zai mutu ba kowa ne mai shi wa man yuridu thawaba dunya li utihi minha duk wanda ke nufin sakamako na duniya game da al'amuran sa na addini za mu ba shi daga wannan din amma dai alahira ko oho kuma wa man yuridu thawaba al-akhirati li utihi minha wanda kuma yake nufin sakamako na lahira za mu bashi daga wannan wata rajin shagiri da sannu za mu sakanta wa masu haƙuri wanda suke haƙuri suka bi Allah to su wannan za mu saka musu ba tare da lissafi ba kamar yadda wata aya take cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin duk wanda ya haƙuri ya bi Allah ya ya sha tsana da wulakanci da hantara iri iri amma ya haƙura ya bi Allah a haka ko ya sha wahalar talauci ya bi Allah a haka to wallahi Allah in ya tashi bashi sakamako ba zai lissafa ba an ciwo mai kawai zai yi yadda shi ma ya haƙura to Allah zai dinga bashi kawai Allah ta'ala ka bawo na'am وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير
na'am فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا na'am والله يحب المحسنين
Allahu akbar Allah ta'ala ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun fama wa anu lima asabahum fi sabilillahi wa ma ba'u wa mastakanu wallahu yuhibbul muhsinin to sabirin ko haka ne haka ne wa ba kana kawai shine muhsinin nan yana gaba haka ne ni ma mazabaki ni ma ya gani walakin bakar kabli ko ba hayyan da buka buka wato Allah ta'ala yake cewa wancan wato waka'ayyin min nabiyyi ai da yawa annabi wannan kalmar nabiyyin daga kalmar naba'u ne labari ana ba shi labari daga wajen Allah sai a kuma shi nabiyyun wanda ake ba labari fa'ilun ne bi ma'ana mafa'ulun ai munabbahun an gane ko wa da yawa annabi ko ka ce kutila da aka kashe shi irin su annabi ya haya kashe shi aka yi ko kuma ka ce katala ma'ahu ne biyu na kasiru wanda jama'a masu yawa suka yaki tare da shi ba kan ku aka bara ba kuka bi manzo Allah aka yi jihadi aka sha wahala da yawa irin wannan har ma Allah ta'ala ya ya ba da labari a bakara cewar hatta ya kular rasulu ko wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah an kai matakin da idan ana gwarza yaki suka ga abin shiru shiru sai ga masu imani suna so ya shi taimakon Allah ne an zo an an yi irin wannan da yawa ba kan ku aka fara ba fama wahadu lima asabahum fi sabilillah sai zanto kuma ba za su ji tsoron makiya Allah ba saboda abin da ya same su a hanyar Allah na wahalhalu da raunuka wa ma ba'u ba su rauni ba wa mastakanu kuma ba su yi saranda suna nan tsayin daka kan jihadu wallahu yuhibbu sabirin Allah ta'ala yana son masu irin masu hakuri wanda suke jajircewa dawa manzo alaihi salatu wassalam sai yana cewa ya ku mutane kar ku yi gurin haduwa da makiya a gane wannan kar wanda ya suke ya rika gurin Allah ya kawo yaki a'a manzon Allah ya hana wannan ya ce ku roki Allah lafiya da zaman lafiya duk lokacin zaki addu'a kar ka sake kace Allah ya kawo tashin hankali kar ka sake baka san tashin hankali ba dai in yazo rannan ba na ga wannan sojan Isra'ila ba ya ce hitsari ba wallahi a wannan shege an gane da in tashin hankali yazo ba makaranta ba kasuwa ba komai har wannan wa'azin da muke ba zai yi ba zaman ka gida ba zai yi ba ko me kake yi in kana da tsawo shago nake buɗa shagon ba an zo an kone shi gaba ɗaya in kasuwa sai kake zuwa gari ka ba garin ma ya tashi gaba ɗaya da haka manzo Allah ya ce a roki Allah zaman lafiya yace amma idan yakin ya zo to ku tabbata in ta kama yakin ya same ku to kar ku gudu domin guduwa daga fagen daga yana daga cikin manyan zunuban da suke kaba'ira mai girma a wa ma kana kaulahum ko
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا na'am وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
Allahu akbar Allah ta'ala ce wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna 'ala al-qawmil kafirin ba abin da ya zanto maganar su su wadancan mabiya annabawa din illa an qalu fa sai sai kaji suna cewa rabbana ighfir lana dhunubana a fagen dagawa ya Allah ka yafe mana zunubanmu da muka dauko tunda yanzu an kai matakin da ko mutuwa ko rayuwa wa israfana fi amrina da kuma ƙetare iyaka da muke cikin lamarin mu wanda abin da muke ba daidai ba wanda muka wuce gona da iri Allah duk ya dai mana an gane ko wata bin aka damana kuma Allah ka tabbatar da diga digan mu kada mu gudan waɗannan makiya Allah isin yi addu'a kan haka wa sunna ala qawmil kafirin kuma Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane kafirai ai ko sai Allah ya amsa musu fa atahumullahu فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة na'am والله يحب المحسنين yawwa ta gaga al-muslimin nan ko Allah ta'ala ce fa atahum Allah thawab ad-dunya wa husna thawab al-akhirah wallahu yuhibbu al-muslimin ai ko fa atahum Allah tunda suka mai da al'amarin wajen Allah sai Allah ya ba su thawab ad-dunya kyakkyawan sakamako a nan duniya suka samu nasara kan makiya suka ci ganima gashi kuma sun samu galaba wa husna thawab al-akhirah da kuma kyawun sakamako na lahira shine aljanna da kuma yarda Allah Allah ka ba mu wannan sai Allah ta'ala ce wallahu yuhibbul muhsinin fihi wad'u zahiri makan al-mudmar li bayan al-hal maimakon a ce wallahu yuhibbuhum Allah yana son su sai aka faɗa halin su Allah yana son irin waɗannan mutane masu kyautatawa to Allah ka sa mu zama daga cikin masu kyautatawa masu kyautatawa an ba da shawarar cewa a rika dan ba da minti uku ko hudu game da tambayoyi wani zai yi kila yana da bukatar wata tambaya kan wata matsala amma an kura lokaci sai ya gaba zai yi ba da haka jama'a duk wanda ke da tambaya an ba shi dama kar mutum ya boye tambaya kuma ah, yana da bukatar ya yi da inda mutum yana da dama to ga wancan ya fara wasu ne suka ba da wannan shawara na'am wa alaikum assalam mutum ne aka daura mai aure to ku a ba shi dama ku ba shi dama bari to na'am na'am wajen magana ta kaba da sauransu da maganar gado ko mutum ne mace shi an daura ne aure da mace kafin ya tare da ita sai ya rasu ko kila ba ko ɗakin ta bai je ba wai shin za ta yi ta ba da idda kuma za ta yi gado yi haka ne malaman fikiyo suna cewa almautu kadduhu idan mutum ya rasu bayan an ɗaura mai aure tamkar ya sadu da matar shi ne ta cinye sadakin shi duka za ta yi takaba kamar yadda kowace mace za ta yi za ta gaji mijinta tsaf shine ma'ana faɗin su almautu kadduhu Allah ya sa mu dace na'am dole ke tambaya kar wa mutum ya koro in na sani in ce in faɗa in ban sani ba in ce wallahu alam na'am to na'am mhm na'am na'am haka ne karancin sadaki dubu ɗari da takwas na'am da sadaki kai haka na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a gurguje jama'a a wannan mai kyau saboda yanzu wannan min ma ta'ummu bihi balwa yana daga abin da musiba ta gani cewar sadaki karancinsa mu a mazhaban malikiya dubu ɗari da takwas a wannan satin amma fa mu gane a ayoyin alkur'ani ko a hadisan manzo Allah babu inda aka iyakance sadaki duk wanda ka ce ya kawo maka inda Allah ta'ala ya sadaki kar ya gaza kaza ba zai kawo maka ko inda manzo Allah ya faɗa a duk abin da za ka ji wajen manzo Allah ma alaihi salatu wassalam ya daura auren wata mace da zobe ma da bakin karshe wata takalma yace a sai mata shikenan kawai wata dan dan dan garin falawa yace a bata aka daura mata aure daka wannan abin da su Imam Malik suke rahimahullah sun yi ne da a danyo abin tsari a samu wani tsari haka da dai ba wani abu ne na farnanci ba dan ba bai farnanta abu sai Allah da Allah ina fata an gane wannan to kuma tunda yanzu ga Najeriya ta shiga cikin wani yanayi kuɗi sun lalace amma kuma samun su da wahala ko za ka dubu ɗari takwas ɗin mai tusi ita in za a sayi kuɗin katifa da yau kawai to amma kuma wani bai da ita yana kan auren dubu hamsin yake da ita to ko dubu ishirin mutum yake da ita macen ta yadda iyayen da suka yadda a ɗaura masa aure ba wanda ya ce auren su na nan da ne gaskiyar magana an gane ko shi kashi imam malik istihadi rubuci na cikin malaman maza ba akwai wanda ya shi kuma sai dirhami ma goma akwai guda biyu suka iyakance da Malik da wani babban sunan bada sunan wanda ba shi bane yasa guda biyu kuma cikin malaman mazhabin su ma sun bashi yadda Allah da Annabi suka bai suke duk abin da ka samu ko a dora maka aure ne haka a daina tsanantawa a bari sai Najeriya in ta dawo hayyacin ta sai mu dawo ba da kiyaye gaba da a ci gaba dai amma dai yanzu ai aran mazhaba a ci gaba da daura aure dubu talatin dubu hamsin dubu tamanin kan wanda ya ce ma ai bai kai dubu ɗari da takwas ba ka ce masa mun bi wata mazhabar da sun yarda da haka shi kenan kawai da za ka mawani na daga hannu na ƙarshe shi da nake mai rafi ne kayan ashe maka shi gaba ya zafi garin maka me yake nufi da ya zafi garin maka to idan ya zage ta yana nufin wulaƙanta ta wanda kuma inda ya tabbata zagin ne ai wulaƙantawa ne ko to gaskiyar magana wannan ana jin tsoron ƙarshen sa saboda bai garin maka sai mashi ne yasa bai zagi amirin ba ko ingila sai garin da aka haifi manzan Allah inda Ka'aba take inda ake bautar Allah sai a nan zai zaga da ma shi shugabannin kasa ya zaga saboda wani abin da suka yi wannan kaga yana da hujja kila in in abin mai hujja ne amma ita makka ya zage ta tsakani da Allah akwai matsala ya zage har Ka'aba kenan da sauran zamzam da ga makari ibrahim da sauransu da jabal arfa da jabal ajiku baitin ga tiram safa da marwa duk su ya zaga mai suka yi mashi wanda Allah ta'ala ya ce wa man da kalahu kana amina to malam baje ka ta karshe ka gurguje shikenan karantawa mutum dubu ishirin shekara ishirin da ta wuce dubu ɗari ko nawa ne na gane shekara ishirin da ta wuce sai bana sai ya kawo ma dubu ɗari a yanzu to salamu alaikum da ba dubu ɗari a shekara ishirin da ta wuce a yanzu tana iya kaiwa miliyoyi rubutu da yawa da aka ayi suru dai a sami yan miliyoyin da bai ba da gaskiya shi ne gaskiya dan dan dubu ɗarin da ka baki ba dubu ɗarin yanzu ba yawa sai dai in za a yi suru in ya ga zai a shi ɗarin yanzu ra'ayin shi ne amma fa ba ita ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم